والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwana musulmi na wannan gari mai albarka garin Didel a ƙaramar hukumar Akko Local Government jihar Gombe, Najeriya. Barkamu da kasancewa a wannan rana ta goma sha bakwai ne ko ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina. ina muku fatan alheri da kuma lale maraba da haduwa a wannan sabon masallaci wanda da duk shekara idan muka zo a gindin bishiya a kofar gidan mai gari muke zama yau gashi muna cikin nema ga mu a cikin masallaci da dukkan gata da aka yi masa abu na farko ina amfani da wannan dama ina muku murnar samu wannan masallaci Allah ya sa albarka ciki Allah ya ba ku ikon cin moriyarsa Allah ya ba ku ikon raya shi wanda duk ya bada taimako wajen gina wannan masallaci Allah ya taimaka masa kuma muna fatan Allah ya sa wannan masallaci ya zama dalilin yaɗa alheri ne a cikin garin nan da ƙauyukan garin nan gaba ɗaya mai garin da yake jagorantar mu a wannan guri uba jagora muna musa addu'a Allah ƙara masa lafiya da shi da 'yan fadansa gaba ɗaya to ga mu nan Allah ya sake haɗa mu mu dai wa'azinmu na shekara-shekara ne sai haƙuri a yau ina son yi amfani da wannan dama a wannan lokaci ga gajere a in tunatar da mu wasu abubuwa shine abubuwan da suke damun wannan al'umma a yau abubuwan da suke damun wannan al'umma a yau zan lissafo su ɗaya bayan ɗaya ina bayani har kuma inda lokaci ya ƙure mana abu na farko shine ƙarancin yan'uwantaka idan na ce ƙarancin yan'uwantaka yau mun wayi gari muna rayuwa akwai karancin tausayi a tsakaninmu wanda muke dangi na jini ma ba wai bare ba za ka ga ƙaninka yayanka uwa ɗaya uba ɗaya ba a wata alaƙa babu tausayi babu jin ƙai matsala ba za ta same ka kaje ka nemi yayanka ko ƙaninka ko babbanka ko kawunka ko kanin mahaifiyarka ko yayin mahaifiyanka ko wata addarka ko addarki ko ɗan uwa dai sai ka ga yau kowa yana gudun ɗan uwansa idan ka ga ana raɓar mutum to yana da maiko haka duniyar ta zama yau wanda ka ga ana yi da shi a dangi to yana da abin duniya a hannunsa wannan kuma kowa ya sani da manya da yara akwai wani dan uwana yake gaya mu yanzu ya rasu Allah ya kansa yace da da nake da wadata da rufin asiri duk dangin mu gaba daya duk wani bako in yazo a gidana yake sauka ya ci ya sha ai masa goma ta arziki ana girmama ni ana mutunta ni kuma duk abin da za a yi da ni ake shawara ba a aure sai da ni ba a bayar da wata sai da ni kuma duk abin da za a yi inda na yin wantaka ne sai an neme ni yace amma yanzu na yi ritaya a aiki ba kuɗi wannan damar da na samu da ta kubuce yanzu da ƙyar nake lallabawa samu abin da zan ci yace babban abin da yake damuna shine yan uwana sun guje ni kamar ba su sani ba kuma hakan aka yi aka wayi gari gidansa ya zama yadda kasan wato kufai bai dilli bai doggi bai ngarata saboda bai da komai to matsalar ita ce duk lokacin da muka gina 'yan uwantaka akan abin duniya zan so ka ne ko in kaunace ka saboda kana da shi to ranar da baka da shi kenan babu jini kenan ba dangantaka to wannan ɗaya ne daga cikin matsalolin wannan al'ummar tamu kuma duk inda ka je kusan abin haka ne sai kaɗan wanda Allah ya kubutar da su wanda Allah ya kubutar da su to za ka ga su wannan musifar da ɗan sauƙi ɗan uwana musulmi wanda Allah ya gaya mana duk masu imani ba ma sai dangi ba innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ɗan uwa duk mumini ɗan uwan juna ne ku gyara tsakaninku ku kyautata mu'amalanku ku kyautata ƴan uwantakanku Allah ya ce ku ji tsoron Allah ko kwa samu rahamar ubangiji a tattare da ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da sada zumunci an ce mai sada zumunci yana samun ƙarin nisan kwana a rayuwarsa abinda ake nufi a nan shine kamar yadda wasu malamai suka bayani idan an rubuta a littafinka cewa za ka yi shekara tamanin ne a duniya to idan kana yin zumunci in kana zumunci to ba mamaki ka kai shekara casa'in ko ɗari sada zumunci da kake gani yana ƙara wa mutum nisan kwana in an rubuta shekara tamanin za ka yi to ta dalilin sada zumunci kwanakinka suna karuwa a wata riwaya malamai suka ce ko da shekara tamanin ɗin ka yi adadin shekarun ba su karu ba to za ka yi abubuwan alhairi kamar wanda ka shekara ɗari a duniya Allah ya faɗa a cikin hadisul qudusi manzo Allah yake ba mu labari man wasalani wasaltuhu ومن قطعني قطعته wanda ya sada zumunci na Allah ya ce anin rahim ni ne zumunci duk wanda ya sada ni to Allah zai sada shi daga rahamarsa wanda ya yanke zumunci ya rabu da ‘yan uwansa ya guje su saboda ba su da shi ya nuna baya yi da kai saboda kai talaka ne dan uwanka na jini ya guje ka saboda baka da taro a aljihunka ya je yanke hukuncin wani abu ko gaya ma bai zai ba dan uwanka ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ya je ya bayar da yarsa bai kama sani ba wanda inda da zaman lafiya kai za a turo kai ne babbanta kai za a ce kai ake neman ka bayar da yarinya amma yanzu wallahi sai dai a bayar baka sani ba kai in suka rena maka hankali yanzu matarka a gida za a iya yanke hukunci a gidanka wallahi baka sani ba wallahi sai dai kaga ana yi jama'a ina za mu je wani wani irin hali ne wani wani irin ɗabi'a ne da ku so 'yan uwanku ku girmama 'yan uwanku ku mutunta junanku duk wanda yake zumunci da dan uwansa to har a mutu zumuncin nan bai zai yanke ba insha Allah tsakaninsa da ƴaƴansu amma yayin da na watsar da dan uwana na nuna bai isa ba bai kai ba na nuna kasashe ne saboda bayi da abin hannu to ƴaƴanmu in sun tashi ba za su yi zumunci ba musamman yanzu ku da kuke cikin ƙauye sai dai ku yi haƙuri kuna zaune a ƙauye ƙauyen da ko hanyar mota babu ƙauyen da sai an bi burtali inda damana ne sai an yi dabaru idan ruwa ya kawo ba lalle a iso ba to sai ya zama kuna da yan uwa a birni a ƙauyuka a wasu garuruka birane ba mai ƙaramin zumunci ba ne zai ajiye abin da yake ya zo nan ya gaida yan uwansa ko da ku da babansa da mamansa akwai a garin nan in ya ci sa'a in kun ci sa'a wataƙila su rinka ɗan muku ɗan aiken abin arziki sai ce ai shi yanzu baya zuwa ƙauye kuma fa a ƙauyen ya tashi da yawa akwai wanda a nan aka haife su nan suka tashi amma sun shiga birni yanzu sun nuna sun fi ƙarfi su zo ƙauyukansu haka zai je can birni rayuwar bariki ya auri mace a bariki ya tura wani ya neman masa aure saboda 'yan uwansa suna ƙauye baya lissafi da su wani zai nema wani uban ba ubansa ba wani babban zai nema ba babban shi ba wani kawun zai nema ba kawun shi ba je wani ya neman masa aure ko ya dauki hayarsa sojan haya ya neman masa aure ya je aure ya a bariki bata san garin su ba shine ya san garin ta tsautsayi ya sa ya mutu su cinye gadan ba su zo suka kawo muku komai ba to ai bai ma nuna matar tasa ƙauyen su ba ‘ya'yan kuma su ɗebe ‘ya'yansu kuma ba za su zo ƙauye su zo ƙauyensu ba jama'a mu gyara musamman ina kira ga waɗanda suke zaune a birane Allah ya rufa musu asiri sun samu damammaki to kar ku manta da ƙauyukanku kada ku manta da iyayenku duk wanda ya bar gida gida ya bar shi ko me ka tara da kai nake ya kai matashi da kana kallo na ba mamaki Allah ya daga ka ka bar garin nan ka je wani gari ka zama babban mai arziki to duk abin da ka samu ka manta da ƙauyen ka nemi hanyar gwamnati ka zo ka yi wa garin ku hanya nemi hanya ka zo ka gina tafkeken gida a garin ku ko da baka kwana a ciki alƙali ka haska garin a ce yau ɗan garin nan ya yi arziki ya zo ya gina katafaren gida ɗauki wata yarinya ‘yar ƙauyen ku aure ta ajiye ta a gidan in ka zo hutu da matarka an san ka kula da ƙauyen ka kula da garin ku wallahi ba za su manta da kai ba kuma duk da ka zo fitowa kujerar siyasa su za su zo su maka kamfen ba sai ka yi kamfen ba amma ka gudu ka tafi ka bar su ba sa ganin ƙeyarka akwai damuwa so ‘yan uwana mu riƙe uwantaka mu mutunta junanmu kuma lalle magana cewa ina alaka da kai ne saboda kana da abin duniya wannan ba alaka ce ta Allah ba mu so junanmu ba tare da wai abin duniya ba mutunci ya fi kuɗi ɗaya kenan abu na biyu cikin matsalolin da suke damun mu shine ciwon hassada da ƙyashi ciwon hassada da kyashi abinda ake nufi da hassada shine tamanni zawalu ni'matul ghair wani Allah ya rufa mai asiri wani Allah ya mai ni'ima wani Allah ya masa kaza da ka ganshi sai bakin ciki ya dame ka sai ka ji a ranka ina ma da ni'imar da Allah ya masa ta kauce daga gare shi ta dawo wajenka ka me yasa wani yake da lafiya me yasa wani yake da rufin asiri me yasa wani yake hawa mota me yasa wani ya gina gida ni ban gina ba me yasa wani yayi kaza ni ban yi kaza ba me yasa gonakin wani suka fi gonaki na me yasa ga'i wani buri ga'i am me yasa shanun wani suka fi shanu na me yasa me yasa ka san wannan me yasa me yasa da kake faɗa Allah fa kake tuhuma kana cewa Allah dan me yasa ka masa ni baka mun ba hasada ciwo ne hasada bala'i ne hasada yana hana mutum bacci zai ta murdanka a zuciya me yasa wani yake da ilimi ni ba da shi me yasa an san wani ni ba san ni ba me yasa wani ya mallaka ya mallaka ya mallaka me yasa Allah kake tambaya to Allah ne ba shi to irin wannan tambaya me yasa me yasa challenging ubangiji kalubalantar Allah bakin ciki zai kulluma a zuciyarka ka rasa inda zaka sa kanka wala bacin kirki ba zaka yi ba da ka mirgina kana yin juyi da ka tuno wani yana da kaza ya mallaki kaza sai ka ji bacci ya dauke ma kai da bacci kuma sai dai bayan as-salatu khairun minan nawmi ka shiga bala'i yasa Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wa min sharri hasidin idha hasad ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin mai hasada in yayi maka hasada ko in yana maka hasada malam idan ana maka hasada fa za ta iya kama ka gonarka idan ana maka hasada yan hasada suka sa ta a gaba sai kaga tsutsa ta zo ta cinye ta akwai wani mutum da wata rana ya zo yana min fatawa ya ce malam na ga ikon Allah ya ce wallahi malam dirrar da na ɗinka shadda mai tsada rantsatsiya na je majalisar abokananmu wurin zaman abokananmu ya ce wallahi ina zama sai dai na je fas duwawuna ya tsagata na ce kusa ta kama kuma ya ce wallahi ba kusa kawai sai dai in ga shadda nan ta yage wani lokacin tsautsayi ya sa wani katako ya kama ta sai ta yage ya ce ba ta yin kwanaki wannan kayan da zan saka wala sai sun yage na ce a cikin abokananka akwai mai maka hassada wanda ake masa hassada ko mota ya siya sabuwa kar a leda gal wallahi idan hassada ta ci shi yana cikin tafiya malam sai wani jaki ya zo ginda ya masa hanya jaki ka ɗebe shi sama ya dawo maka kan gilas ɗinka sai a ce wani ya yi haɗari sabuwar mota yar kwatano ko tuwar sai a ce ai wallahi ya je ya daki jaki ka je kai ta uban gyara wannan in ka ci sa'a ka tsira da ranka kenan gida ko hasada ake maka in abin ya ci wala ba mamaki kaga yana tsatsagewa hassada ciwo ne hassada mummunan zunubi ne shi yasa imamu zahabi a cikin littafinsa al-kaba'ir ya kawo hassada tana daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah baya so da haka al'ummar musulmi zaman lafiyan ku shine ku nisanci hasada ko a makaranta ne idan ana ma hasada in ba ka dage da addu'a ta gaske ba fa sai sun zubar da kai akwai yaron da an zo jarabawa a makaranta a a a a yake ci malam da suka sa shi a gaba makiya da mahasada idan ya zo aji yana shigowa aji malam sai wani uban ciwon kai ya kama shi su kan wannan sun hada hada sihiri ne ma ba sai ya ji ma karatun babalanta ya je zana jarabawa ya ci ciwon kai dole sai an fidda shi yana fita daga ajin sai ya warke ta ji musifa ya ce idan aka zo ɗakin jarrabawa idansa sai ta hawaye baya iya ganin takardar jarrabawar ga ciwon kai ga hawaye hannunsa yana rawa ya ce haka da ƙyar yake zana jarrabawar nan sai da aka zo aka bude sakamakon jarrabawa sai ya ga sunansa a ƙasa da fa shi ne number one yanzu sun zubar da shi abinda nake so na gaya ma kai idan Allah ya maka wata ni'ima ka yi ƙoƙari ka kare ni'imar da Allah ya baka ta hanyar azkar da addu'o'i da roƙon Allah kurin ba a bacci wallahi ba a bacci yanzu ko mu dinnan da muke karantar da ku muna muku wa'azi muna abin wallahi wancan lokacin mutum ya gaya ma wani abin da yake ji wala ba za ka yadda ba kaga dai almajiri ne mai koyarwa mai karantarwa ko wani bala'in in ya zo maka wallahi sai ka hana kanka bacci sai ka yi da gaske kafin ka dawo normal wallahi dan da yawa sun fara an zubar da su da ka sai mutum ya rage bacci wannan duniyar duk wanda Allah ya bashi wani matsayi ko matsayin duniya ko matsayi ne na addini sai fa ya tashi ya miƙe fa wanda Allah ya bashi arziki da dukiya a cikin al'ummarsa sai fa ya hana idansa bacci fa a yawaita alheri da sadaka da taimakon mutane dan bahaushe ce sadaka maganin masifa idan mutum basarake ne shi mai sarauta ba zama fa wannan kujerar ta sarauta fa ba ta zaunuwa sai an yi da gaske tun daga manya-manya har ƙanana wallahi saboda Allah ya yi mu muna da san zuciya wani haka kawai sai ga baya san ka wani jira yake ka mutu ya hau wani jira yake wani bala'i ya same ka wulakanta ka a tozarta ka shi kuma ya makale wannan abun al'amura sun lalace wannan wa'azi na wasu nan su dattin zuciya matsalolinmu a cikin wannan al'umma a yau malam ka san cewa dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya zai iya maka hasada wani ya zo yana mun fatawa ya ce malam na ga ikon Allah ya ce wallahi ni matsala ta ƴan uwana ƴan ɗakin mu uwa ɗaya uba ɗaya malam sun sa ni a gaba ya ce malam na sha wahala kafin na samu kuɗi yanzu Allah ya bani rufin asiri ya ce amma yanzu ina azabtuwa a hannun dangina da ƴan uwana ya ce nakan iya haɗuwa da ɗan uwana yayana uwa ɗaya uba ɗaya wallahi ba zai kula ni ba amma duk shekara sai na ba shi zakar miliyan kaza ya karɓe ta cinye gani yake duke shi ya bani ita kuma ya je ya haɗa ni da mahaifiyata ta kira ni ta faɗa ta ce ba na son yan uwana na kasa ganewa shin dukiyar ta zan ɗiba ne in ba su gaba ɗaya ni in zauna in talauce ko yaya to daga gidanka daga gidan kuma za ka iya samun matsala ita hassada da cici da take zama a cikin zuciyar duk wanda yake da karancin tsoron Allah da karancin addu'a da roƙon Allah kuma matsala ce guda biyu matsala ga shi wanda yake yin hassadan da kuma wanda ake masa hassadan shi wanda yake hassada bai da hutu dan dirrar da ka fita sai kaga wanda ya fika alƙawarin rayuwa ne kuma duk abin da kake ji a duniya kana da shi ba ka so wani ya samu to dole sai ka fita ka tarar da wani ya fi ka idan mota ce ka siya kake ganin cewa sai kai ɗaya a ce a garin nan one in town taka ce kai ɗaya kana fita wata ran bakin titi za ka ga wata karuwa karuwa ka ji karuwa ko karuwa wani mai kuɗi abokinka ya sai mata irin wannan motar taka banzan bazara shirme kaga ta zo gabanka tana lale ta tana lale miliyoyi ka duba ka ganta ko dan kwali ba ta da shi karuwa ce waye sai mata saurayinta ne sai mata yanzu karuwai ake sayo motoci na miliyoyi kana shirme to ina za ka yi kanka dan me za ka damu kanka dan me dan wani ya sa riga sai ka ki bacci dan ya sa riga mai kyau dan me dan wani ya yi fenti ya gyara gidansa kana bakin ciki a saboda mai dan kaga Allah ya daga wani a kasuwa yana samun alheri yana samun ciniki wani dan kasuwa yake ga mu yace mallam a ce mu kamun da addu'a ce wallahi mallam akwai wani layi a kasuwar mu layi ne da zan je shago na yace dirrar da na bi shi wallahi mallam da zazzabi nake karasawa shago na amma in na canja hanya ban bu wannan layin ba to lafiya lau nake zama yace na kasa gane me yake faruwa tace kana da mahassada ne wasu ne suke ganin ka ba sa son ka yace ciwo wallahi malam a ranar ba zai amfani ba a shagon nan yace amma ikon Allah in dai ya canja hanya kai malam dan adam wani mai roka ya rubuta yace kai dai ka ga mutum kawai gaskiya ya faɗa kaga mutum kaga dan adam ba wanda ya san sharrin dan adam sai Allah to waya za mu yi mu kare kanmu daga waɗannan matsaloli shine addu'a azkar annabi ya koya mana zikiri da safe kullum musulmi in ya wayi gari akwai addu'o'i da yake yi أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر addu'o'i da annabi ya koya kullum musulmi da safe in ya waye gari saboda maganin miyagu a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ya Allah ina neman ka tsare ni da cikakkun kalmominka daga dukkan sharrin abin da ka halitta malam zaka fita gida ka buga wannan addu'ar ya ka gani fita za ka yi kace ya Allah ina neman ka raba da sharrin duk abun halitta gaba ɗaya sau ɗaya sau biyu sau uku ka fita wallahi sai dai su ta jifan ka yana faduwa su ta jefowa yana faduwa amma matsalar ka baka yi idan yamma ma ta kai a'udhu bi kalimatin lahi tammati bin sharri ma khalaq ya Allah ina roƙonka da kalmominka ina neman tsari da cikakkun kalmominka ka bani kariya daga sharrin duk abin da ka halitta dan adam ko aljan wallahi ko aljani ne ya gamu da kai in ka daki goshinsa da wannan addu'a dole ya baka wuri ballantana wani mutum dan sa ido ko mahassadi ko maki ko matsafi ko masharranci ko abokin gaba maganin su addu'a da wurdi na karatun qur'ani kullum musulmi in ya idar da sallah asubahi ya ware wa kansa lokaci yana dan wuridi na karanta Qur'ani izu ɗaya izu biyu ya karanta yayi addu'a ya tashi ya tafi ko a gidanka ko a masallacin ku yanzu ku duba nan Allah ya baku masallaci malam kaga masha Allah sai mutum ya zauna bayan asubahi yayi zikirin sa ya addu'a sa ya shafa ba abin da ya dame shi amma matsalar mu shine ba ma son yin addu'a to tunda ba ma son yin addu'a ko dole mu gamu da bacin rai dole mu gamu da bakin ciki dole mu gamu da damuwa dole maki ya saka a gaba yi maka ba daidai ba don haka menene maganin wannan ciwo addu'a ka yi wa kanka addu'a ka yi wa ‘ya'yanka addu'a ka yi wa iyalinka annabi sallallahu alaihi sallama ya koya mana annabi ya koya mana daidai da jikokinsa fa jikokinsa Hassan da Husaini wallahi kullun dare sai ya musu addu'a na neman tsari ya shafe su ya daga hannu ulhuwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku ya tofa ya shafe jikin yaran nan muku yanzu yaran mu haka suke kwanciya ba su addu'a yaro haka zai kwanta ul huwallahu da falaki da nasi da ake sau uku in za a kwanta bacci a shafa ga kunan duk kuna zare min ido duk kun iya amma haka kuke kwanciya ba ku yi mutum yana so ya samu kariya Allah ya kare ka daga sharrin mutum da aljani kana so to ka rinka karanta falaki da nasi da ƙulhuwa kafa uku uku uku kullum in zaka kwanta bacci in dai kana so ka samu tsaro zafi ta bugowa Allah yana kare ka maki abokin gaba sai dai ganka kana yi musamman ma in zaka hada da tasbihi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 wannan dakin kenan kankare kenan sai dai a dake ka a ji gam gam gam a buga a buga a barka wurin za su ce ai kana da lakani ne ai kana da malamai ne ai kana da taimako ne ai kana babban taimakonka shine ba ka kwanciya sai ka yi addu'a da safe kana addu'a da yamma kana addu'a in za ka kwanta bacci kana ƙulhuwallahu ƙafa uku falaki ƙafa uku nasi ƙafa uku tasbihin nan kana yin su ka tofa ka shafa ka yi ta bacci ka buga da ayatul kursiyu maganin matsiya ta shaidanu da mutane kenan duk wanda ya rike ayatul kursiyu malam ya fi karfin mugu annabi faɗa ya a hadisi cewa duk wanda zai kwanta bacci in ya karanta ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya karanta to Allah zai turo masa mala'ika ɗan gadi Allah zai ce kai mala'ika je kai mun gadin wannan bawan nawa har sai asuba yi tayi mala'ikan ya tafi amma shedan baya bari mu yi mutanen didel mutanen didel ku yi wa Allah godiya da ya sa kuka zama musulmi ku gode wa Allah da ya ba ku lafiya da jin wa'azi a yi aiki da abin da aka ji sai a samu zaman lafiya dukkanku kun yadda cewa daga cikin ciwukanmu da damumukanmu a yau akwai matsalar hasada da baƙin ciki malam yau fa cewa ake yi idan kana kashi sai abokin gabanka ya zo wucewa zauna akan kashin ka ce kana lafiya ya gajiya lafiya kalau kashi kai ka ce a zaune nake a bola saboda yanzu wani in ya ga kashin ma kake sai ya maka bakin ciki me yasa Allah ya baka lafiya kana kashi ai wanda ya ganka a gadon asibiti cikin ka ya murde ka kasa yin kashin ma'ana wai yau duk abin da Allah ya baka to koye wani zai saka a gaba shi damuwarsa kai ne wani ya ce malam a wajen aikinmu akwai wani mutum ya dame ni yana samun ido ya ce malam ko shigowa na yi sai in ga yana ta kallona idan zan tafi in na juya sai in ga yana ta kallona ya ce kujeranmu ba ɗaya ba ne a wurin aiki amma wallahi ko tashi ne ko hutu ban zo ba sai na ji an ce ya zo kan kujera ta ya zauna ya buɗe min kwamfuta ta yana mun taɓe-taɓe kuma da abin zo wani abu sai rinka magana a kaina na ce ka sa shi a addu'a samu buhun shinkafa lafiyayye ka sa a dafe maka shi duk sati ana auna kwano biyu uku da wakenka kwano kaza ana dafa ana raba mabukata ka ce ya Allah ka mun maganin wannan mutumin wallahi wannan buhun shinkafan sai ya danne wuyansa sadaka maganin masifa in wani ya dame ka kai ma ka dame shi ta ina za ka dame shi da dare ka ce ya Allah gabawan kawa ne ya sa ni a gaba ya Allah gabawan kawa ne ya dame ni ya Allah gabawan kawa ne ya fitine ni ya Allah gabawan kawa ne ya hana ni bacci ya Allah ga bawanka wani ya sa min ido ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah idan mai shiriwa ne ka shirye da shi in ba mai shiriwa bane Allah ka mun maganin sa ya Allah ina tawassuli da wannan zan ba da sadaka kaza zan ciyar da abinci kaza zan taimaki iyayena kaza zan taimaki abokanai zan taimaki makota kaza Allah ka tsaya mun ka taimaka mu ina tabbatar maka da ikon Allah sai Allah ya baka kariya akan wannan ko sai Allah ya baki kariya akan wannan makiyar taki sadaka maganin masifa kuma ba wani mutum da ba ya bukata ya ba da sadaka iya kariya da tsaro dai ba wanda ya kai manzan Allah samun kariya da tsaro ko to annabi ma yana ba da sadaka kai ka tsaya kana ustaz baka ba da sadaka kai ba ka san Allah ya taimake ka ana bawa wani abu ne kana ɗaukan wani abu naka ka ba wani don kai ka samu kariya ina masu neman tara dukiya da mulki da sarauta da waye ba a cin dukiya yau a duniyan nan da sarauta da mulki da siyasa da waye wallahi tallahi sai ka nemi taimako daga wajen Allah in ba ka ba wannan mutanen sai sun kwantar da kai wallahi wallahi malam muna sani tun muna yara ƙanana iyayenmu sai mu ga sun siyo karago kuli kuli karago dubi karago sai ga ase karago sai ga sai ga mutum babansa ya fito kofar gida duk yaron da ya zo yana bashi ga yaro yana son kuli-kuli da karago amma yanzu an daina sadakar kuli-kuli da karago in babu kuli-kuli akwai minti akwai chocolate ba za ka yi zuwa ka je ka shiga kanti ka siyo ka rarraba wa yara ba malam duk wanda yake raba wa yara chocolate minti chocolate minti wallahi sai ya samu farin jini ɗaukaka a unguwan nan sama da yadda ke tsammani kuma wannan yaran za su yi maka addu'a amma yanzu ba a kyauta sai kaɗan da mun sani muna yara akwai masu kuɗi a tajiran da sai su canja naira biyar biyar naira goma goma ka duba naira goma sai su canja sababbi da ranar juma'a in ya je sallar juma'a ya dawo zai sa yaran unguwa su yi layi kowa sai ya bashi naira goma goma duka duka abin da zai raba bai wuce dubu biyu dubu uku ba amma yanzu mutane yanzu ba sa iya yi dan karamin abu ya gagare mu ba naira goma ne akwai ta ba naira biyar akwai ta sai ka ce mun ba zuciyar ne yanzu yanzu dibino mutum ba zai iya saya ba dibino yanzu kaga azumin nan ai wasu Allah ya rufa musu asiriya ba su dama to mutum ya je sai dibino duka duka kwanan dibino na bai wuce dubu ɗaya dubu ɗaya da wani abu ba ya je ya saya ya raba wasu wallahi ba zai iya ba to yaya mutum zai samu kariya Allah ya tsare shi shi bai ɗauki wani abu ya ba wa wani ba da zai faranta wani ya sa farin ciki a zuciyar wani ba ballantana ka auna masara ka ba wa wani wai ballantana ka auna shinkafa ka ba wa wani wai ballantana ka samu marayu ka musu ɗinkin sallah wai ballantana ka samu makocinka da yake cikin halin kakani ka an kwantar da matarsa a asibiti ka dunkule wani abu ka damka masa wai ballantana ka yi tafiya ka ji labarin makocinka ya kawo ziyara ya kai abun alheri gidanka wai ai za ka ji ka samu masoyi abokin ƙauna to wai yau mutane me yasa duk aka ƙaurace wa ɗan abuwa abu na uku cikin abubuwan da suke damun mu a yau cututtukan wannan al'umma matsalolin wannan al'umma akwai rashin damuwa da addini sakaci da addini ko in kula da addini yau musulmi Allah ya sauwaƙe kawai la yahmiluna min al-islam illa isman ba abin da suke ɗauke da shi na musulunci sai suna kawai musuluncin ya zama me ya zama suna a suna dai mu musulmi ne amma aiki fa waye yake yin aikin musuluncin sai kaɗan sallah waye kula da sallah guda biyar a jam'i baka damu ba ga masallaci an gina maka ga lasfika nan kana da ita a kira sallah mutum musulmi yana ji yana gani yana zaune bare yi sallah ba a jam'i amma yana iya zaman karta yana iya zaman caca yana iya zaman lido yana iya zaman gulma yana iya zaman zagin mutane duk wanda ya wuce sai kun zage shi mutane su rinka bude dandali dandali a gindin bishiya suna zama suna zagin yan uwansu mutum uku hudu biyar suna zama a majalisi guda ɗaya ɗaya yana tashi zai je gida ya ɗauko hularsa sai an zage shi kafin ya dawo yana ɗaga wanda ya dan iska me kaji kaza kaza kaza haka halin mu yake yau ka kasa gane waye abokinka na kwarai waye dan uwanka waye masoyinka idan ana tare da kai za a yi ta maka yaƙi yaƙi kafi kuka ciwo haka yaƙi wallahi yana maka wannan dariya zuciyar ta fasa take yi baya son ka wannan dukkin addini ne launin ibada bayan Allah na gwarai da raya daren su suke yi su ta sallah su ta karatun ƙur'ani wala tun ina yaro karami ina iya tunawa akwai wani makocinmu da na sani kullun kai Allahu akbar Allah masa rahama kai kai iya shekaru iya sani na dirrar da ka tashi da daddare karfe uku uku da rabi muna yara mu ba ma tashin muke yi ba amma ko fitsari ka tashi kawai za ka rinka jin karatun Qur'ani kawai wala wannan mutumin da nake gaya maka talaka ne wallahi al'azimu keke har ya mutu keke yake hawa kuma keken mugun tsohon keke ka san me sana'arsa gwaza yake sayarwa gwaza dankali ya je saro rabin buhu ya kasa ya zauna amma kwana yake yana karanta ƙur'ani Allahu akbar Allahu akbar ya Allah ka sa ƙur'anin nan ya cece shi wannan ina maka labarin nan ina jin wallahi lokacin ban wuce shekara bakwai takwas tara goma ba a yanzu ina tuno mutumin nan amma yau yanzu ka ga dattawa malam sun lalace mutum dattijo kana fuskantar kabari amma kana nisantar lahira mutum ya kwanta ya tabacci iya tsawon dare baya tashi ya isa gifari ya tuba kayi alkawari da mala'ika mutuwa ne zai jinkirta maka kun yi alkawari da Allah ne zai barka ina abokinka ya mutu ina makocinka ya mutu ina yayanka ya mutu ina ganinka ya mutu ina waye ya mutu ina wance ta mutu ina inna ta mutu ina tsohuwarka ta mutu kai din alkawari ne kai da Allah cewa ba zai dauke ka ba kuna ya dare ku je sallah masallaci a kan kari da daddare mutum ya tashi ya sallah ya nafila ya yi addu'a ya tuba ya zikiri ka nemi duniya ka nemi lahira kar ka gaji wallahi tunda baka gajiya da ci da sha to karka gaji da sallah da salati da zikiri da tuba kana son kai rayuwa mai inganci mai daɗi mai sauƙi to riƙe dare kuma ina muku wani albishir malamai suna faɗa cewa duk mutumin da ya kama dare yana raya dare ko da karatun ƙur'ani ko da tashi ya sallah insha Allah sai ya shiga aljanna ka gwada ka gani kuma duk wanda suka rayu suna raya dare da ikon Allah matukar Allah ya karbi ibadar su to yanzu haka a kabarinsu suna cikin hutu amma duk wanda ya fifita bacci bacci bacci bacci bacci bacci ba sallar dare bacci ba karatun qur'ani bacci ba addu'a za kwanta bacci ba fita su ba bacci akwai dogon bacci a gaban ka na kwanciyar kabari ba katifa a cikin kabari ba tabarma a cikin kabari ba filo a cikin kabari ba wannan silin mai kyalkyali a cikin kabari wallahi wannan fankar babu ita anan ne wallahi kana mutuwa baka ga wannan ba wallahi ba carpet a kabari ba tile ka san akan me zaka kwanta ayyukan alherinka akan su ne za su zama ma katifa sallolinka na filfilinka sadakanka sada zumuncinka taimakon iyayenka kiyayewa addininka karatun ƙur'aninka salatin annabinka zikirinka tubanka shine zai zama abokin hiranka har Allah ya tada kiyama yau yaya mutane suka lalace darensu ya lalace haka za mu yi ta bacci idan kuna son bacci ku tambayi 'yan kabari za su gaya muku akwai dogon bacci akwai wanda yau yana cikin ƙasa sama da shekara dubu kasan shekara dubu wallahi akwai wanda yau shekararsa dubu a kwance a kabari kuma ko juyi baya yi akwai bacci mai yawa duniya ba gidan zama bacci duniya gidan nema ce da ka daina ɓata kanka lokaci ka inganta rayuwarka ya ku samari matasa ku riƙe addini ku riƙe aƙida mai kyau Allah shi shi kadai abin bauta ba a haɗa Allah da kowa wajen bauta kowa bai isa ba Allah shi ne ya isa wallahi ba mai baka ci sai Allah wala mu hukuman ya muda sai jomirawo Allah wala mu hukuma kunyama sai Allah wala mu hukuma shedi sai Allah wala mu hukuma mulka sai Allah jomirawo mahalicin samai da kasai idan ka samu Allah ne idan ka rasa Allah ne idan ka ga kayi ci gaba Allah ne duk wanda aka hada shi da wani wai ya je ya rike wani wai wani ne yake bada ci gaba to ya bawa kansa ci gaba mana yana nan yana zaune yana cikin talauci da bukata ka je neman taimako gurin sa ya ce zai maka za a baka za a baka kuma ka dauki abun sadaka ka bashi ya karba yana ce a'a hadda wahala ha to idan yana nema wani zai ba wani ya samu wa kansa mana in kura tana maganin zawayi ta yi wa kanta yar banza me yasa take zawayi tsut tsut wai kura kuma ita za ta ba wani maganin zawayi bai zai yi ba kaga da ni da kai mu haɗu mu nema kawai a wajen Allah ba hana ka nemi a yi maka addu'a ba ana iya yin addu'a amma wallahi duk wanda ya ce wai zai baka mulki ko zai baka sarauta ko zai baka kuɗi ko zai baka ɗaukaka ko zai baka kaza ya kai ka ya baro al'umuru biyadillah al'amura a hannun Allah suke samari ku daina yaudarar kanku jin kaɗe-kaɗe da wake-wake da raye-raye da kallace-kallace a cikin waya duba tsiraicin mata a cikin wayarka jin kaɗe-kaɗe ka yi ni baka da aiki sai jin kiɗa hadisi ya zo ingantacce asar a cikin sayil bukari duk mai jin kaɗe-kaɗe da wake-wake a wayarsa kiɗa waƙa a waya kiɗa waƙa a waya ranar kiyama sai an narka dalma ka san dalma ko to dalma za a rinka narkawa ana zuba a cikin wannan kunnen tana fitowa ta wuri tana ta ɗaya kunnan shine azaba za yana ihu yana bala'i ka kula ko ƙuda ne ya shiga maka kunnen ka baka da zaman lafiya in sauro ya shiga maka kunnen ka baka da zaman lafiya to a alkiyama in dai jin kaɗe kaɗe ne aikin ka da wake wake to za a yi ta zuba maka narkakkiyar dalma ta wutar jahannama yana fita yana zuwa sai ya kwaranye kan gabaki ɗaya الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون halakakku taɓaɓɓu su suke bin mawaƙa makiɗa amma yau samarinmu birgewa ne shine mutum ya sa kiɗa yana tafiya yana jin kiɗa amma baka sa ƙur'ani ba baka saka karatun hadisi ba baka sa karatun tafsiri baka sa wa'azi ba duk wa'azukan da ake da su na duniyan nan malamai ba za ka sa wa'azi ka ji ba sai kiɗa sai abin da Allah zai fushi da kai ka zama almajirin shaidan kana taimakon shaidan wayar ka ta cika da wake-wake da kade-kade ko alfarma ma ba za ka yi wa alkur'ani ba kana musulmi a ce ba qur'ani a wayarka ringin ton ɗinka kiɗa kwanciyar ka kiɗa in kana cin abinci kiɗa kana kan mashin ɗinka kiɗa kana zaune kiɗa za ka yi bacci kiɗa ka farka a ɗakinka kiɗa ba ka da aiki sai kiɗa وما علمناه الشعر وما ينبغي له Allah ce ban koya annabi waka ba kuma bata dace da shi ba Qur'ani muka bashi zikrun wa Qur'an mubin daka ga hanya nan ga ta shiriya ga ta halaka imma shakiran wa imma kafura ko kai wa Allah godiya ka bi Allah ka samu aljanna ko ka kafirce gashi nan dai mutuwa dai ba sai an maka wa'azi ba je ka makabartar garinku za ka ga mutane a kwance iya ganinka kuma tun da ka tashi a garin nan ake mutuwa ba a daina ba kuma gobe ma za a mutu jibi ma za a mutu gata ma za a mutu kuma kai ma sai ka mutu ka tsaya ka yi mai kyau ka bar abin alheri ka yi mummuna ka shuka wa kanka tsaya ku kama addini ina yi muku murna samu wannan masallaci ku raya shi a saka karatu a karantar da mutane a ahlari ne a kawaidi ne ishmawi ne a iziya ne a amma karatun qur'ani za a yi a rinka yin na dattawa bayan sallar asubahi a rinka yin na matasa bayan magariba zuwa isha'i a samu wani ya bada sadaka a rinka zuba mai in babu a nemi sola a saka ko da waya ma a yi bayan la'asar a rinka yi iyalin ku matan ku a samu wani ya rinka karantar da su ko wata ta rinka karantar da su asabar ladi gari zai yi alheri zai albarka jama'a ba a yi wa Allah bauta ba ilimi ku inganta wannan gari na didan da ilimi da karatu wannan masallacin a ci moriyarsa da ilimi don Allah matasa su rinka zuwa suna daukan karatu ku matsi malamanku su ba ku ilimi wallahi za ku ga albarka yan fashi ba za su zo su dame ku ba yan shaye-shaye ba za su zo su fidine ku ba barayi masu tsallaka gida ba za su dame ku ba barayin shanu barayin kaza ba za su dami Allah zai baku albarka ya kare muku garin ku saboda kuma kun kama Allah kun kama ilimi kuma daga nan garin za ku rinka samun ƴaƴanku suna fita suna yada da'awa suna karantarwa suna ilmantarwa da haka lalle ne samari matasa a zauna a yi tunani ya za a raya wannan masallaci da ilimi da ilmantarwa wannan shine sakon da zan kawo muku a wannan karo muna addu'a Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi mai gari muna maka addu'a Allah ya biya ka Allah ya kyautata maka yanda kake karban bakuntan mu kullun shekara muna maka addu'a Allah ya ma albarka wani ma ina baku uzuri gashi dai abin namu daga shekara sai shekara wannan shine wa'azin shekara shekara kenan abubuwan ne sun yi yawa sun yi yawa sun yi yawa na gode muku daga nan garin an yi mota guda an kai min ziyara har Kano har gidana har masallaci na na ji daɗi a rayuwata a lokacin na ce yanzu ɗan garin nan ɗan didel ga wakilcin mai gari ga mutane aka kai min ziyara muka gaisa Allah muku albarka na san kuna ƙaunata kuma ni ma ina ƙaunar ku Allah ya muku albarka Allah haɗa mu a gidan aljanna bari in dakata anan naga kamar akwai tambayoyi abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh